shida to jiya mun karanta huduban sai da zainab kubra ga jama'an kofa to kuma ko da muka zo da bayan bayan isha kawai mun yi du'a komai da ne muka tashi mun yi addu'o'i ne muka tashi kawai ke cewa kamar jawabin sai da zainab yana bukatar a zauna a yi mashi darasi ne kamar yadda muka bi hudubobin nahajul balaga wanda muka bi mafradat din sannan mu zo kuma mu mai sharhin ma'anan abinda huduban ke nufi shi ma wannan da za mu yi mai kudubar ta adalci dole sai dai a yi haka tunda musamman ma da yake akwai tsauraran kalmomi a lokacin da ta yi masu wannan jawabin ne jawabi da hausa ta yi masu wannan kuduba din ainihin suka kamar sun farka daga bacci sannan suka ankara mai muka yi ne mai muka yi ne don ga dukkan alamu wasu daga cikin jama'an gari ba su ma san abin da aka yi ba wasu kuma matansu ba su san abin da mazajensu suka aikata akwai wanda suka ɓoye ma iyalansu da suka gano suka gano a fi ga abin da suka je suka yi farko lokacin da suka shiga aka shiga da su gari akwai wata mata da ta hau kan tsoron gidanta ta leko take cewa da su ku ribatattun ina ne wato ga bayi an kamo ana jawo su an gama yaki an kamo bayi to sai tana tambayan su ke da ta gan su da wani irin kamannu ba yadda aka saba ganin bayin da akan kwaso daga turk da kabul ba sai ta ce masu ko kuma ribatattun ina ne kira za su amma za su ce masu ko dailam ko wani wuri mai kama da ko wani wuri dai sai suka ce masu mu ne ribatattun iyalan gidan annabi sai matan ta sauko daga tsoro gidan annabi yanzu annabi zai zo da addini a sami ɗaukaka da shi har a je a yaƙi har a ɗebo bayi sannan kuma sai a zo a yaƙi gidan annabin a ɗibi bayi a gidansa amma abin da abin da faru suka ce mu ne ribatattun iyalan gidan annabi shine sai matan ta zo ta fito da waɗansu abuwa tana miƙa musu to sannan kuma wato kun ga ita wannan ita wannan matan ta ɗauka an dawo yaƙi ne an yaƙi maƙiya ko da wai ba za ta gane amma yadda suka je yaƙi ba wani wanda zai je ya tafi yaƙin nan ya dawo ce shi bai san wa yake yaƙa ba din ya ji maganan imam ya gan shi ba sai dai zama a cikinsu akwai masu ɗan tausayawa amma ba su da ƙarfin halin bayyana tausayinsu ba su sami ƙarfin halin su koma ɓangaren imam hussein su shahada tare da shi ba ko su kare shi ba ba su kuma za su iya bayyana komi ba illa iyaka dai su ɗan sun tausaya kamar misali a ruwayo da dama da aka samu daga waɗansu daga cikin wani cewa yana kallon lokacin da ake ko da shi wannan ya nuna yana ya so ya cire kan Hussein ya zo yana neman ya shi ma in zai yiwu ya cire ya kai ya sami ya sami abin da zai samu amma haiba din fuskan imam a lokacin duk da an ci karfinsa da da raunuka shi hasken fuskan kawai ya tsaye shagaltar da shi gabarin tunanin abin da ya zo to kuma da waye da yawa ruwayo da dama an samu daga waɗanda suka je yaƙi to yanzu maganin sai da zainab sai suka kaman sun farka bacci yanzu me suka aikata ne sannan suka shiga kuka Eh, san- sai ce eh ku ku kuka mai yawa ku yi dariya kaɗan ku riga kun tafi da kunyatan wannan har abada kuma ba yadda za a yi ku iya wanke wannan kamar mu je ina bayan cewa a- a laifi akan yi wata- wani lokaci a wanke shi amma ba wannan laifi ne za a iya wankewa ba wato ba zai- ba ba wata dama da za ku samu don ku wanke wannan laifin alal misali ba kuma za su dawo su yaƙi su taimaki ma- magoya bayan husaini su wanke hannuwansu daga jinin husaini akan yi- aka- akan yi wani laifi a wanke shi da wani kyakkyawan aiki amma wannan sun riga sun tafi da da- da kunyatansa duniya da lahira ba ba abin da zai wanke shi to a lokacin ne suka shiga koke-koke to sai kuma sai da fatima ta sugura ita kuma ta yi ta yi masu nata hudu ba shi muka karanta a nan to a cikin bayaninta akwai da ke cewa kuna mana hassada ne mu ne ta ce fa inna ahadu baitin ibtalana Allahu bikum wabtalakum bina mu an jarabce mu da ku kuma an jarabce ku da mu wato jarabawa ce ta janibi biyu kowanne an jaraba shi inda aka jarabce aka jarabce eh, su iya- iyalan gida da waɗannan eh, masu busassun zukata shine an- sun- sun- sun- sun gamu da kausasa masu busa- busassun zukata wanda suka mayamar- amayar da dukkanin ƙeyinsu da gabansu wanda suka ɗauko tun lokacin da aka aiko annabi suka yi iyan abin da za su kashe shi bai kasu ba suka yi iyakansu yadda za su hana saƙon ba zuwa bai ba su hannu bai hannu ba suka yi duk abin da za su yi a makka har ya yi hijira zuwa madina suka bi shi da duk yaƙoƙin da kowanne ba zai yiwu ya tsira ba ba zai taɓa yiwa ya tsira a badar ba kawai sun tabbatar kamar yadda abuja da ke cewa a kalatin zazu loma ɗaya loman loman raƙumi ɗaya kawai raƙumin ya yage wa'insu ita ciyayoyi shi kenan mutum dubu dubu da 'yan kai suka fuskanci mutum 300 da ƙwarori sun tabbatar kawai sun gama to suka zo kuma uhud da gangami shi kuma na mu- na- na- da- da- sun- sun sun tabbatar kawai za su iya murƙushewa su shiga madinar to kuma dai allah bai yadda ba amma sun yi ɓarna da suka koma ma sun so su dawo ma suka ce to ai tun da mu dawo mana kawai mu karasa su to suka wo gaggamin ahzab ma shi kuma wanda suka ce kawai dama sun tabbatar sun yi sun gama Allah ya tarwatsa gangami sannan kuma su aka zo ah, abin nan hunain shi kuma aka yi gangamin da ba a- ba a taɓa ganin irin shi ba na- na- na hawazin su kuma suka- suka suka je ba- bagen bama da matansu da 'ya'yansu da raƙumansu da shanunsu da awakinsu duk suka tafi da su bagen fama da tunanin ba ja baya kawai wannan sai su kuma dai shi ma dai allah ya tarwatsa duk abinda suka kai din ya zama ganima to duk dai bai- manzon nan dai bai kasu masu ba har ya ci gam- ai- ai- ai- ai- har ya shiga maka da nasara da bakin ciki ya cika su suka fito da- da bakin cikinsu akan amirul mu'mini suka yi masa jamal suka yi masa sifir suka yi masa naharawa to daidai dai ba su ima gidan ba so yanzu sun- sun ka- sun kafa mulki mulki ya kafa to sannan suka zo da gangaminsu akan imam hussein duk bakin cikinsu bakin cikinsu na badar da hunaini shine suka su- suka amayar to shine ta sai da fatimatu sugura take ce masu to an jarabce mu da ku ne an jarabce mu da ku. an an jarabce mu da ku an jarabce ku da ku mu mu na mu jarabawan faja'ala bala'ana hasana namu bala'in ya zama zama jarabawan ya zama kyakkyawan jarabawa an jarabce mu da miyagun mutane mun daure mu namu kyakkyawan jarabawa ne za mu sami sakamakonsa su ko kuma jarabawan ku ba a ko kuma su kuma ko kuma an jarabce ku mai za ku wani halibci za ku yi ma annabi su kuma kuka wa- gwada irin halibcin da kuka yi ma annabi to sai ce- ce- ce abin da take cewa shi kuma ta ce kuna mana hassada ne Eh, kuna mana hassada Allah ta'ala ya fifita mu da karamansa ya, ya fifita mu da, an- da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi akan ma- mafi yawa da wa- wa'anda wanda, wanda ya halitta da dama ya zama su kuma ko kuma kuna ba- bakin ciki kan wannan yake cewa to wanda duk yake jin haushin Allah ta'ala ya yi ma wani ya yi ma wani ni'ima yana jin tsoron yana jin haushin Allah ne na'am ni'iman wa- ga wanda aka yi ma amma waye ni'iman to saboda haka in mutum ya ja haushi ai ka- i- haushin wanda ya yi ni'iman ni'iman ya ya ji kamar yake cewa kamar abin da yake cewa shine Allah bai san inda ya kamata ya sa ni'iman ba. bai kamata ya ba wannan ba wannan ne ya kamata abin da yake cewa ke kamar abin da yake cewa ya yi irin na iblis wanda shi ma hasada ta kai shi ya yi ma Allah batulci abinda iblis i- yace- yace da da bakin hali shine allah bai san inda ya kamata ya ajin imam ya zai fifita adam a kan shi iblis alhali shi ya fi adam shi da aka yi da wuta ya manta cewa wanda ya yi adamu da ƙasa shi ya- wanda ya wanda ya yi shi da wuta shi ya adamu da ƙasa shi kuma ya ce mishi ya masa sujada sai ya ce ba zai yi ba to wan- wan- wan- wannan kenan wato kamar mene yasa ku an fifita ku mun so mu kawar da fifikon amma ya gagara to zai za mu gama kamar wannan aikin da kakanninsu ba su iya yi ba shine suka zo su- su- suka aikata yau kuma wannan cikin hikimar Allah ya kyale su ne suka amayar da abin da ke cikin eh, zukatansu wanda kamar yadda na sha faɗa da a ci ainihin Allah ta'ala ya ba Husaini nasara ya murƙushe makiya mulki ya tabbata to duk waɗannan mutanen da sun bi shi duk da sun bi shi da a ce Husaini ya shiga ba ainihin fada aka yi a Karbala ba ya je ne ya shiga kufa lafiya lau Jam- waɗannan manyan mutane irin su amr bin al-hajjaj da shabas bin rubi wanda suka rubuta masa sai su zo duk su dama sun yi masa mubaya duk sai su bi shi su zama manya-manyan matsayoyi shi kenan kaga lafiya lau duniya lafiya lau kila ma lahira lafiya lau to amma sai allah ta'ala ya gwaji sai abin da ke zuciya ya fito da aka gwada su aka- s- gwa- an- an gwada mu da ku an gwada ku da mu to su ahlul bait sun ci jarabawa kyakkyawan jarabawa saboda su ja- bala'an hasana aka yi su kuma su- wanda aka gwada su da su- da su su kuma ba su jaraba ba sun faɗi warwas sannan shine a lokacin da sai da ummu kulsum take magana suka shiga koke-koke su kuma cewa yanzu ya kenan suka ce ya hazbuki yabna tsahirin a sai da sai da fatimatu sukura suka ce hazbuki yabna tsahirin ke yar tsaraka kamar ya isa kin kare zukatanmu ya isa kin kona mu ya isa kana yanzu ba- suka shiga koke-koke sannan kuma bayan da ita ma sai da ummu kulsum ita ma ta nata suka shiga kuka sannan sai zain imam zainul abidin shi ma da ya nasa shine bayan da suka yi koke-koke sai ya ce to ko saurare ni ku karbi nasiha ta kafin su ya magana ya gaya musu nasiha sai suka ce gaya mana ko menene mun ji mun bi a shirye muke mu bi ka ga hannun ma in ka so yanzu ka ce ainihin mu yi maka mubaya'a ne yanzu ma dai muna tare da kai za mu kare ka za mu yi da'a gare ka kuma za mu taɓa guje maka kuma umurce mu yarhamukallah mu mayakan mayakanka ne masu zaman lafiya da masu zama zama da kai harbin liman harabaka silmin liman salamaka yanzu za mu iya yakan yazidu mai bara a gado wanda ya zarance sai ya ce haihata ina ku mayaudara wanda kuka yi abinda kuka yi an riga an shiga tsakaninku da abinda kuke yi sha'awa ya riga ya wuce hannun da ya kashe husaini ba zai zai miƙa ma zainul abidin wannan hannu mai jini ya ce yana masa baya haihata an riga an gama hukumci an riga an yi yanzu shikenan kowa san inda ya nufa to ɗazu na ɗan fara wata magana ke cewa ita lahaza ita jarba lahaza ce 'yar gajeruwa za a iya mata shirin shekara da shekaru amma in ta zo ɗan gajeren lokaci ɗan ƙit in mutum ya yi kuskure ya sami hasaran har abada in kuma ya dace ya sami sa'adan har abada duk zamani zamanin da kake shirye-shiryen jarabawa da jarabawa ta zo lokaci kaɗan ne kamar yadda akan yi karatu a shekara a zo a fefa ɗin awa uku awa uku to ya yawa in an wannan irin zama wannan lahaza ne bai ma kai kominti ba wani lokaci saboda yanke shawara za ka yi in ka yanke shawara kafan da za ka fara sawa na farko in ma a kan hanya daidai ko a hanya ba daidai ba duk lokacin da ka ƙara gaba a kan hanyar shirya daɗa gyaruwa kake duk lokacin da ka ƙara gaba a kan ɓata daɗa ɓacewa kake saboda haka lokacin da ka ɗauki matakin farkon nan ne kafin ka ɗauka shine lahaza ɗin kamar a daidai wannan lokacin da mutane su aka jarraba su da imam sai matakin da suka ɗauka na za su kasance tare da shi ne ko za su yaƙe shi kwanaki ne za a yi ana wannan just gajerar lokaci ne ƙit daga lokacin da mutum ya ga cewa shi ba zai koma wajen imam hussein shi kenan an gama kamar yadda kurbin yazid ya yi kamar da su kalilan suka yi daga cikinsu kazalika kuma mafi yawan su kuma suna da wannan dama amma sai suka ɗauki daman kawai su dai za su yaƙe shi ne su sami taƙarrubi har da wanda aka kira su da ɗaiɗaiku da kiran gaba ɗaya da kiran ɗaiɗaiku kamar umar bin sa'ad imam ya kira shi shi da shi ya magana da shi in ya fito mishi ta ya fito ta nan ya fito mishi hatta ya ce masa ya dawo ka dawo ka tare da ni ya ce ina jin tsoron za a raba ni da gonaki na ya ce zan mai maka gurbin da gonaki na na madina ya ce dukiyata ya ce zan maka zan mai maka ya san kuma imam yana da gona a madina makekiya wanda har muawiya ya so ya siya wajen imam hassan da dinari dubu-dubu miliyan kenan ya ce ba ta sayarwa ba ce ya ce zan mai maka gurbi ya ce gidana ya ce ba damuwa zan mai maka gurbin sannan sai ya ce iyali to sai imam ya kyale shi to iyalinka yanzu mutum ya ce yaran yi mata na da yayana to mai za ka ce masa za ka ce ba komi zan baka wasu yawwa sai kyale shi amma dukiya ana mai gurbin su iyali amma in iyali ne ba ga imam hussein ya zo da nasu iyalin ba saboda haka ya kamata ya san cewa sad- sadaukarwa bai da iyaka sai ya kyale shi to kun ga shi ya sami dama Tsaka- an ba shi zaɓi tsakanin eh, mulkin rai da isfahan da kuma kashe hussein sai ya zaɓi ya ga cewa in aka ce yanzu ko dai ka bar mulkin rai da isfahan ka yi zaman ka ba za ka kashe hussein ko ka kashe hussein ka ɗauki mulkin sai ce kai shi ba zai ba wannan mulkin burinsa ke kuma sai bai cimma burin ba. ya hasaran mulkin kuma ya hasaran lahirarsa babban lahira kuma shi hur hur sai ya fi shi dabara sai ya ce an bani zaɓi tsakanin wata da aljanna ne ba ko yadda za a yi in fifita aljanna da wani abu wato shi shi shi hur ya gane zaɓi ne tsakanin wata da aljanna idan kana son aljanna ga abin da za ka yi za ka samu in in ko wuta kake so ga abin da za ka yi in ka bi yazidu za ka zama general a yaƙi kila ma ya baka gwamna to amma wuta za ka shiga in ka bi i- imam hussein aljanna za ka amma ba za ka zama gwamna ba amma za ka aljanna to sai huru ya ce ba yadda za a yi fifita wani abu akan aljanna duk abin da za a bani yanzu ya yi daidai aljanna To kaga- kaga ma bai kawo batun wuta ba ma ba zan fifita wani abu akan aljanna ba dace an bani tsabani tsakanin wuta da aljanna kuma ba zan fifita wani abu akan aljanna ba ma'ana abin da za a bani a duniya mukabil din in rasa aljanna in shiga wuta wannan ba wani abin da za a bani karba sai ya koma bangaren imam Hussein sai ko ya sami rabonsa to haka al'amur to lahaza ce jarabawa lahaza ce za ka shirya mata ne kafin ta zo ba sai ta zo ne za ka yi shirin ba in ta zo in in baka shirya mata ba in ta zo ba za ka sa- sai- sai ka tsinci kanka magana yadda waɗannan suka tsinci kansu to amma wasu hikdi ɗinsu kamar yadda sai da ah, fatima ta zugura ta yi cewa da- da- da hikdi ɗinku da ke rayu kanku kuna farin cikin abin da kuka kuka yi mana wato su a wancan lokacin suna ganin ainihin kun rama abin da aka yi muku ne wanda- wa- wa- wa- na tuntuntuni yanzu kun sami dama ko rama wannan shi ke na abin shi ne ai ta ya- ya ce a, wasu yi hukum taktur min dima'ina ahlul baiti li hikdin mutaqaddimin qarrad bi dhalika uyunakum qarrad bi dhalika uyunukum saboda hik da jiƙaƙƙiya wadda take cikin zuk- zukatanku yanzu kun natsar da idanuwanku yanzu kun rama hakkun hassun dariya ko wanda suka dara sosai hakkukan dariya sun yi saboda murna saboda sun rama sun ce za mu kashe ka ne saboda ƙin ubanka za mu rama abin da aka yi mana a badar da hunai wa farihad qulubukum ibtara'an ala Allah Ko- zukatanku suka yi farin ciki kira ga Allah wa makaran makartum wallahu khairul makiri kullalliyan da kuka kulla kuma Allah zai sa- shi- shi- zai zai sakamakon kullun saga hik din da yake dama can akwai shi a zukatansu kamar yadda z- shimr yake shi daga hawazin ne shi yana jin haushin wannan yakin nasarar da annabi akan hawazin su kuma quraish suna jin haushin badar duk dattawansu an raba ke su a badar to sun rama yau su ma sun rama sun zama badar da hunai abinda manzo Allah ya musu to eh, darussa da dam kamar nake muku dara kowane bangare muka dauka a cikin jawaban nan darussa ne za mu gani mai yawa insha Allah dan daidai gwargwado abin da muka karanta Da- darussa ne ke kunshi a cikin al'amarin wanda kuma darussan nan kamar nake cewa ba tarihi ne ba har yanzu al'amarin hakanan yake har yanzu al'amarin haka ne. idan mutane suka kyabo sukan ga cewa in suka ga ɗaukaka ne suka ƙi shi sai ga suna ta fatan su ga su ga bayansa to kuma in ba su ga bayan nasa ba bakin cikin su daɗa ƙaruwa yake to har sai ta kai mu komi suna iya yi. ita hasada ta kan ɗan fara haka naka in ta girma su komi suna iya yi. ga ga dai misalin yan uwan Yusuf da abin da suka yi masa saboda baban shi ya fi son sa da kuma ganin cewa an ya mafarki ya gaya ma babansa babansa ya fassara mafarkin ce to kai kai ne magajin gidan nan to wato yanzu wannan yaron shine zai zama shugaba a gidan to ba haka nan ba zai taɓa yiwa ba duk suka yi abin da suka yi bai hana shi zama shugaban ba to wani- wani- hasada in ya dan fara dan ruwa ya fara ruwa ruwa yana iya zuwa komi har kisa mutum yana tunanin ya kashe kawai to haka na abin da ke faruwa ke wannan shi ya raba mutane har ya zuwa yau din mu din nan, har yau din mu to ni abin da ke ban mamaki shine da mutumin yau da zai ce shi dan ba ruwansa ne ko yana goyon bayan wa'in- wa'incan azaluma ko ya musu uzuri wannan da abin da ban al'ajabi wanda wanda duk yake neman ya ba su mafita a yau alhali su sun sun ce ga abin da yasa suka yi ba su koye ba wai yana neman ya ba su mafita wanda yake nufin da yana da rai a wannan lokacin tare da su zai kasance tunda zuciyarsu na tare da su yau an yi gangami a garuruwa daban-daban na yunkurin da suke na kashe-kashe kuma dai na san sun ji saƙon amma yunkurinsu ba su fasa ba sai dai yanzu da yake da yake su shugabannin masu banda suke sa su ɗin su ba su damu da abi- da ma- sakamakon ba Bis- bilhassil ma suna son in za su yi wani abu ya jefa ƙasar nan a bala'i za su yi don abin da suke so ke da za su so da za su iya haddasa yaƙi tsakanin ko kudu da arewa ko kirista da musulmi ko ƙabila da ƙabila inda za su iya wannan za su yi ba su sami hali ba ne sai suka ce akwai wasu masu addini ne sai suka diraka- suka kirkiro wani abu suna ta- su- suka bi ta kan mutane to kuma abin da yake ba su tsoron yana ne yana ba su tsoro su ba sun damu da wai jaza'in zai fada akan wani ne ba in ya so wanda suka ajiye suka ci shine shugaban kasa ya fada kansa sai su kawar da shi su sa wani dama sun sa shi ne shi yasa suka sawara masa ma cewa in bai kaza in bai wannan aikin ba to ba ma zai ci gaba da shugabancin ba sannan kuma har ma bokayensu suka saurara musu cewa lallai haka nan ne sun yi duba sun gano in ba ya yi wannan aika-aikan ba ba zai ci gaba to kuma dai sh- muna da- muna monitorin shirye-shirye eh, kulle-kullen da suke yi cikin kulle-kullen da suke yi har da sa- sa- sa- samo irin wanda ake cima 'yan tauri din nan da sama musu kayan aiki har da motoci har da an sa spiku da gi- da riguna an sa ya hussein wato ma'ana su kuma za su aiwatar da waɗansu ayyuka ana da kadakitan tsafi tsaface tsaface Al- abin alajabi mu dai tsafi ba zai aiki a kanmu ba wani banci wani matsafin ya ce a- a- a- yana bukatan a kawo masu idanu biyu na mutum amma na hagu da kuma fatan goshin bakin sa nan da na aka kawo mashi idanun guda biyu Za- zai- za a haɗa wani abu to kuma mun lura cewa 'yan kwanakin nan suna ta shigo da soja garin nan suna ta shigowa da su kuma har jiya ma nake cewa an ce za su yi zagaye yau sai ba su yi zagayen ba sukan yi sukan yi wani lokaci mu mu- shigowar soja in ka gani za ka ɗauka dama dama wannan garin tun tun lokacin colonialist eh, base din soja ne akwai akwai depot da suke training a nan saboda haka b- m- a- an saba ganin troops na shigowa sukan yi bikin yaya yaya ɗalibai bayan an kammala karatu sun saba yi kuma sukan yi wa'yansu training ba a sa- saboda haka wani abu ba wa- ba wani sabon abu ne saboda haka duk mun ga mun ban na troops akan wannan ba za mu damu ba amma lokacin da na ashura mun san sun shigo business ne don haka ma ba su shigo da su troops ido na ganin ido ba. sai suka rika shigowa da su da farin kaya ɗaiɗaiɗaiɗai kun ba su baza su a gari da uniform ba sun baza su da farin kaya ne tun daga agwar har kwangila duk sun jera su amma da fararen kaya Allah ta'ala bai yadda ba abinda suka shirya bai yi ba ranar ashura sannan kuma wannan karan ba ba- ba- ba mu damu da shigowansu ba mun ɗauka suna wani abin da suka saba ne amma ɗazun abin da aka ce mana an tara su an gaya musu a a sansaninsu ya ba da ma- ya ba da mamaki an tara su an ce arzakzaki zai yi bore saboda haka su ga zama cikin shiri komi na iya faruwa to me ya kawo sunan arzakzaki kai da kake training kuma in ya yi bore ina ruwanka da boren na ɗauka idan ma sif- s- wani abu ne ba aikin 'yan sanda ba ne sai in ɗan sanda ya gaice ka ka taimaka masa amma ɗa- soja da bindiga an ce mashi alzagarki zai bore ya zama cikin shiri komi na iya faruwa wannan abin da aka ga musu ɗazun kenan kuma aka ce su riƙe bindigoginsu yanzu aka bindigogin na hannunsu kuma suna nan yanzu cikin shiri kuma sun shigo motoci ne ba kaɗan ba tun kwanakin suna ta shigowa har da inda aka ga mota goma da turawa zalla sun shigo sun je basawa shekaran jiya wancan kuma yanzu ka ga- ga mota goma mota ashirin duk suna shiga to kuma to me bubba ba ba zai dami ba amma me ya kawo sunan alzakzaki da yake shi soja ana mashi tarbiya ne na cewa su mutanen gari su ne abokanan gabansa shi za shi ya kisan kai ne kawai to wal Allah su zama cikin shirin kila sun shirya za- suna da wani unit wanda zai sa bakin kaya ya je ya ta'addanci su ce to kaga dama mun ga muku daga nan kuma sai su shigo gari su shiga kisan kai don wa- wa- wa- wa- ga- ganin cewa abin ya bayyana an san shirinsu bai dami magidantansu ba amma kila ya dami su ejen ɗinsu na nan na'am na san cewa eh, sun san cewa ba batun zaɓe ne za a yi ƙasar nan ba sun san ba yadda za a kaɗa ƙuri'a a ce wai jonathan ya ci sun san ba zai yiwu ba lalle mai duk mai ba ma nan ƙasan ba har ƙasan waje sun sani ba zai yiwu ba a duniya ta sani sarai don ko masu bin bibiyar labaru ko yadda suke nunawa sun san cewa wa- ainihin ko j- jam'iyyar nan jam'iyyar su ma ainihin ba ta da farin jini sun san da wannan saboda haka bayar za a ce zaɓe ne wanda za a kaɗa a ce ainihin wanda to amma za su iya dan ƙarawa saboda haka sun shirya kawai za su yi ba ji ba gari to amma ni abin da ya- ya ban ma- me ya kawo sunan alzagzaki yana siyasa ne da da kuka yi zaben ku wancan karin kuka ce kun yi rigima ya taso mu ne kawai muka zama 'yan barowanmu a ciki sai ya zama kowane bangare mu ya amince ma mu muka hana a kona gidajen 'yan siyasa muka ce ba dabara ba ne kona gida ko gir- gir- gir- gir- gi- gi- ko gine-ginen gwamnati duk ba dabara ba ne don kayan gwamnati da kayan al'umma ne sannan kuma hatta hatta sojan da ke harbi mu ya aminta ma in ya ganmu ya san ba za mu cuce shi ba saboda haka mu ne kawai muka rika ɗiban mutane mana kaiwa asibiti mu muka rika musu magani to amma yanzu wannan karin suna tunanin cewa sai dai sun yi abin da suke so kun da kun san abin akwai a cakuɗe akwai waje a hannu akwai da da nan ne da da sauki sauki da mutanen nan ne amma su na wajen ba ruwansu suna ganin abin ba zai faɗa musu ba kawai haka ashirin suke komai ma za a yayi Wan- wannan na faɗa muku ne don ni- ni- don da ban mamaki a ce an tara soja an ce masu arzakzaki za ka yi mamaki to me ya kawo wannan magana me ya kawo wannan magana saboda haka su zama cikin shiri bisu bindigansu na hannunsu to sun san alzagaki sarai sun san cewa ba she- yau kusan shekara arba'in abin da yake shi- shi yake yi saboda haka ba zai yi rana ɗaya ya sake ba amma in su suna da nasu shirin da za su yi masoja ko su yi- su- ko su yi masa wata barna ko wani abin su ce to ga- dama mun gaya muku ai daga nan kuma sai su tin- ingiza su gari su shiga kashe-kashe wannan shirin suna nan da shi sai dai insha Allahu azim haƙansu ba za ta cima ruwa ba Allah ya mai- ya maida musu mummunan aniyansu a kawo kansu
yanzu za mu karanta ziyara da addu'an alƙama allah ya dan- ya danda masu ya allah ziyaran ashura اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وفي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممخذين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منكم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني ترفارك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب بالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منكم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائكم وأتباعهم إني سلم لمن لإني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت بي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي فاهر ناتج بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكابد اللعين اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله كل موطن وموقف وفقه فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك العهد أبد الآبدين وهذا يوم فرح به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائب عليهم العن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم بالعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود ثبت لي قدم سرك عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد wa'annan masu kashe-kashe cikin alabarukan da muke ji daga bakunansu ko da ke ba su faɗa a jarida ba a rubutawa amma su wanda suke tare da su suna sani wani an ce wani soja ya je na ga wani a wani shago nan wajen kongo yana cewa wallahi wai wai 'yan shi'a din nan suna tsafi haka kawai sai ka ga soja kawai kansa ya fashe ba tsafi ba ne yawa akwai 'yan shi'a da yawa ne kai ne baka sani akwai masu bata akwai kuma aljannu akwai mala'iku saboda haka ta yiwu wani ɗan shi a aljani ne ko mala'ika ko ma mutum wanda ba a gani ya je ya mangala ka kawai sai aka kawai ya fashi da aka kuma kuma an ce a su ma wa'annan na fatuskum din nan sai kawai ciwo ya kama su sai mutum ya ko mene kama sai ya gasa ya kama jikin shi yana fisga yana ji ko katako yana fisga to shi kenan haƙƙin jini amma min wanda muke fatan wannan addu'an ya kama su ne masu turo su na'am a shari'a wanda ya sa a yi kisa yana da hukuncinsa amma ba, ba, ba, babu justification wato tabrir ga mai wanda ya kisan da kansa mubashir don shi ne makashin kai amma wanda ya sa shi yana da nasa nashi ya fi tsanani muna fata addu'an mu ta kama masu cewa a kisa tare da masu kisa da waɗanda suke goyon baya da waɗanda ma suke tausaya ma masu kisa to kamar yadda duk wanda ya ji an kashe imam husaini ya tausaya ma husaini ya ji da yana tare da husaini da ya taimaki husaini na husaini wanda kuma duk yake tausaya ma waɗanda suke kisan yana tare da su ila yau mulki ya maka abin saboda haka duk wannan ta'asa da waɗanda suke sawa ayi da wanda suke yin da wanda suke tausaya ma masu yi duk allah mana roƙonka karɓa addu'a mu a kansu musamman masu cewa ayi da masu yin يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف قرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يخول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تضلته الحاجات ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجات يا منفس القربات يا معدي السؤلات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوصل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك بالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنت وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي وتكفيني المهمة من أموري وتقضي عني ديني وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين وتكفيني هم من أخاف هم وعسر من أخاف عسر وحزونة من أخاف حزونة الخونة وشر من أخاف الشر ومكر من أخاف مكر وبغي من أخاف باغيا وجور من أخاف جورا وسلطان من أخاف سلطانا وكيد من أخاف كيدا ومقدرة من أخاف مقدرته عليه وترد عني كيد الكيدا ومكر المكر اللهم من أرادني فأرد ومن كادني فكيد واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تسدها وبسقم لا تعافيه وذل لا تعزه وبمسكنة لا تجبرها واضرب بالذل نصب عينيه وادخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له لا فراغ له kun gama wannan ana neman Allah shigar da sukum a jikinsa Allah ya amsa ka gani na ina cewa ainihin akwai mala'iku akwai aljannu akwai mutanen ba ba a gani to mumin wara'ihim kuma akwai Allah ta'ala wanda baya bukatan awan akan ya abin da ya so in ya so ya shigar da wani cuta a jikin mutum sai in ya so kan ya fashe sai ya wargaje halas kuma su tambayi kansu mana shi wanda kansa ya fashe me yayi haka kai haka kawai kai yana fashewa ne kila shi ma ya fasa kai ne Allah ya fasa nasa shi ne اللهم اضرب بالذل نصب عينيه وادخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدنه حتى تشكله عني بشغل شاغل لا فراغ له وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه وأدخل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشبهك ومرجعه إلى غيرك ومنجاه من مخلوق غيرك وأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجاي وبك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوصل وأتشفع وأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان وأسألك يا الله يا الله يا الله بحج محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وقربه وقربه وكفيته حول عدوي واكشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيت واصرف عني حول ما أخاف هولا ومؤونة ما أخاف مؤونة وهم ما أخاف هم بلا مؤونة على نفسي من ذلك واصرف عني بقضاء حوائجي وكفاية ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي يا ذا الجلال والإكرام إن شاء الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك أفضل وأكمل وأجمل وأنمى وأكثر وأطيب وأزكى وأظهر ما صليت ورحمت وباركت وترحمت ومننت على أحد من أنبيائك وملائكتك وعلى أحد من أهل الكرامة عندك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل اللهم على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم عليك بأعدائنا من الصهاينة والأمريكان وسائر استكبار العالم اللهم عليك بمن استعملوا وجعلوهم حكاما في هذا البلد اللهم اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن من استعملوا من العسكر والشرطة والمخابرين ومن دسوا فينا من العيون أنت أعلم بهم منا اللهم زلزلهم اللهم اضطربهم اللهم اخسعهم اللهم فزعهم اللهم اقطع أسبابهم اللهم اقطع دابرهم اللهم اهزم أحزابهم اللهم فرق جنودهم واختلف كلمتهم والق الرعب في قلوبهم واضرب بين قلوبهم وابتم بعضهم ببعض واجعل بعضهم بينهم شديد اللهم ألق عليهم اللهم ألق عليهم العداوة والبغضاء بينهم اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم اللهم ابتم بعضهم ببعض اللهم اصرفهم روح الراحة اللهم اصرف عنهم السكينة والطمأنينة اللهم اصرف عنهم لذة النوم اللهم اقتنهم اللهم طمهم بالبلاء طما وغمهم به غما اللهم عليك بهم اللهم اجعل لهم شغلا شاغلا يشغلهم عنا يا رب العالمين اللهم قنا شرورهم واردد كيدهم في نحورهم وخل بيننا وبينهم واكفنا اياهم بما شئت وكيف شئت وأن شئت بحولك وقوتك وقدرتك وعظمتك وجبروتك وانتقامك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا ذا العظمه يا منتقم اللهم انتقم لنا اللهم انتقم لنا من من قتلة أبنائنا يا رب العالمين اللهم عجل ذلك يا رب اللهم مثل بهم واجعلهم عزة لغيرهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأرنا في, في وأرنا فيهم قدرتك وأقر بذلك عيوننا اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم اللهم ارحم عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله